إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radio amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka yau muna ladi biyar ga wata na Rabiul Awwal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da takwas ga watan tara dubu biyu da ishirin da hudu Allah mana mafaka. ‘Yan uwa masu jin mu ta hanyar rediyo amfani za su iya kiran mu a lambobi kamar haka. Lamba ta Airtel mai lamba casa'in da shidda, casa'in da tara, sifili ɗaya, sittin da biyu. kenan 96 99 haka lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 sai masu mu ta hanyar sadarwa ta facebook idan masu kallon mu da shirwarin mu ta hanyar facebook za su iya kama mu imma a page kita ko muryar sunna da magara ko karatu and direct ko darul hakam maiduguri suna iya aiko tambaya lokacin mun gishiri assalamu alaikum wa alaikum assalam
alhamdulillah bismillah Allah muna da tambaya bismillah Allah sana sai
gobe kamar tafiya iska an yi rikiya an yi an yi sa'adodin komi ana yi rubutu kamar yanzu haka je gurin masu ba da magani haka masu zuhane wanda ta buɗe ba ido ba kauce ba hanya ba.
to na ji amara doki muna fata 'yan wa kenan masu dai kira za su yi ƙoƙarin kawo da rediyo a lokacin kira. a kawo da rediyo a lokacin kira don a ji abin da mutum ke faɗi daga da lamba idan mutum biye ba wannan zai sa jaraba wannan insha Allah assalamu alaikum kenan ko da nan an kasa jin katin da lamba biyu aka bada akwai ta move akwai ta airtel kenan cikin bide aka sa mutum ya samu guda na'am assalamu alaikum
wa alaikum salam lafiya alhamdulillah
to masha Allah wannan tambayar ta wai shine kamar na zo ana sallah ne kuma an so ta karshe ce na samu ta karshe to sai da aka kare kuma ban sani ba da ashe sun yi magarba a kan ce suka dora shi ko na fi su a matsayin ta karshe ne magarba eh an san da tsawon ta to a zama magarba ce na gida ko kuma sai na sa ke ta shikenan na ga eh kamar da gaji
a'a to insha Allah ta salamu alaikum eh muna ƙara dai bayani akan wajen masu kira kawo da rediyo ka yi magana ka ji magana a wayarka assalamu alaikum wa alaikum salam malam muna la lafiya alhamdulillah
tambaya ce muke game da sallah to Allah sana sani bismillah bismillah assalamu alaikum wa alaikum salam
la la
wani ma tambaya to bismillah ana jinka
kamar irin samari masu harkar fali haka masu me
samari masu harkar fali haka to
kamar sai wani ya kaci shi wani ya tafi sai ta wani yami masu kashi haka kamar sai wani ya saka saka sai wani ya kaci
to assalamu alaikum farko ana so ka samu aiki assalamu alaikum
da kuɗi ne da kuɗi ne da shi wajen kaka na da shi a kaka da kuɗi ne
to kaga wannan ya kira kuma ya sa wani abu da ma a takaice eh na hata dan washe mai magana fare ku iya ne na san magana kuran assalamu alaikum la la alhamdulillah ina tambaya mana to
kamar tarjihi wajen sujjada ko wajen ruku eh ba sai su ce kamar subhana rabbiyal subhana rabbiyal azim wa bi ba ta wa bi hamdi da ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ko kuma subhana rabbiyal azim subhana To.
rabbiyal azim naji
kuma da game da kama hannu eh shi ne ke so
ha assalamu alaikum
Allah barka da rai.
barkanka Sarki na jami'ar karatu.
alhamdulillah bismillah ibanaka na'am Allah Allah wani abu da yake yawa ne kuma har yau a gida mu na yi. Amma mu bin tsara.
mene
Da ne wani abu ne yawa da suke kuma abin wallahi yana damuna yana rasa na kai.
eh
Da gara ne ga yanzu kuma da kare ba ma zai yi lafiya.
eh To kuma bayan na huta ita uwar gida ta ganye shi. A cikin a gida ta mun dai da mai gina ta ganye shi. To kuma irin da zai ban kula mun da dare ko kuma ya tashi. Sai na masa kwata-kwata saboda bai yi gida da wuri ba. to bayan na tashi da tsaye sai na bude shi na zo ban da aka da ma bai da lafiya sai ni gudu tsoron da sa ce zai a yunwa su ta sa wani abu ya gane shi ko kuma shigo ko kuma dama kasance ta bai lafiya lokacin shi na yi to shi na wani abin yana tura mu
assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam
assalamu alaikum wa alaikum salam
wala an tashi da lafiya lau
kiran lafiya ko alhamdulillah
eh tambaya ce akan sallah to bismillah
eh kamar mun mutu daga bulaguro ne haka eh kuma mun zo bakin gari eh
to da muka zo bakin gari muka isko daidai sallan magariba ne haka eh
domin kenan da muka zo mu muka isko ana sallan magariba eh
kenan ita ke sallan magariba ce suke yi ashe su ga hali ne ya da lokacin da ya taso ana tsawa eh ashe sun kare magariba isha ce eh
an tara kabara kenan mu yi muka yi su eh
yanzu muna bin su yi muke magariba ce da aka yi zama rubushi biyu kun da shi kenan ka bar eh da suka zo liman Kurin ya kashe.
sake miƙiya kurin ka ja magana kurin cikin wasu sai suka zama na rasu bari nan
eh
kenan wasu sai suka bili eh da liman ya kawo cikin hudu hudu da ya zama an ta ya sai ya sallamci eh kenan duka kuma ya maka sallamci wanda muke zama da uku
to to a cikin mako wanda suka bi liman ya sai na ga wasu daga cikin ba an sun sake yin ba da ba liman ya sallam eh
a lokacin da abu da ya kare mun Taka sai sauran.
na tashi sai na je na iske malam na ce malam wani abu ya kare mu da kai mu dai matafiya ne wanda muka zo yin ke sallama garba su ce a ke ku kun hadari kun mai da isha amma mu wasu daga cikin mu sun zamana a zama na uku da kan sallar da suka sallar su kuma wasu sun bi ka ilimi ya ce eh kudu kai wannan zama inda kamar ka sallima amma su wannan wanda suka bi gaskiya ba su sallah shi ne ke su kara mana bayani
to a takaice dai wanda dogon bayani a takaice eh, a hakuri akwai na harko iya tambaya ko tana tambayar mara lahiya ne ke da ciwon iska an yi an yi hanzu shuru take tambaya zai halitta ta ce wajen masu magana da iskoki da ruhanai irin dai boka ya takaice ku sharuwa kullum abin da mutum kamata sani Allah na jarraba bawa da rashin lahiya ko ta iri ce ba lokacin mu da kai ka so Allah zai baka lahiya kai lokacin da Allah ya so kai naka za ka yi naka ka ta dake zuwa likita ake jiya kai kai ta kwana ka zan yi a likita mai zuwa likita jiya marasa lahiya shi ke ta kwana ka zan yi ai abu ne bakin samun lahi shi ne ba a yanke ma Allah lokaci kai dai abin da yake naka ka nemi hanya kai abin da aka dora maka kai addu'a kai azkar kin da abin da kai to shikenan yau shikenan sai ka ce kwana ka gaje ka je ka shirka da Allah ai gwanda ka mutu da rashin lahiya da ka mutu da shirka gwanda ka mutu da imanin ka akan rashin lahiya da ka je wajen ka shiga hannun bokaye ka je baka da imani ka mutu babu imani da mutuwa ba mai hana ka mutuwa boka boka ina ba lahiya an zo wajen an zo wajen likita duk shirme ne duk yaudara ce duk cuta ce ni boka suke lahiya wasu ka wasu ka warkar da shi duk shudu shi ɗan ne wallahi wani boka inda suna shirme ne ba wani magana boka zai mata sai abinda wannan ya kasa qur'ani boka ma maganin shi rudin shi ɗan ne ya gare ka kurin kasu imanin ka kun babu laye babu imanin kuma sai aka tarar man laye mutu ya mutu babu imani a banza Allah kiyaye a takaice kun ci gaba da neman magani ba hana ba neman maganin shi lahiya kuma haka na azkar kin suna atai har Allah ba lahiya kun shine mun bayanin mu kurin shi menene wannan mai maganar tambaya ta biyu tana alaƙa tambaya ta ƙarshe shi wanda ya zo kabili imami yana sallar isha kai kana tsammanin magaraba ce kamar da yake kata da iya cewa kullum Allah ne zai cikin malaman tabi'ai ba shi kaɗai ba suna ta irin abin yau kana kowa iyakan niyyar shi kana nan kan magarbarka su suna kan isha su wannan abu ne na maza ba ta malikiya suke kawo cewa sai sallah ta iri ɗaya shine amma gaskiyar magana ya tabbata sunna sallah saɓanin juna kuma kowa annabi ya tabbatar mai da abin da yi dan wa muhimmu nan kamar yadda wannan malamin yahudi cewa wanda suka zamna a raka ta uku wannan ya tabbata haka aikace yayi akan cewa sijirar liman suna tayya suna addu'o'i har liman ya kare su yi sallama tare kuma suna da dama ma su yi mufaraka suna tayya in suka tayya suka wani salati su yi sallama ma in har dama su yi shotar ka ta ƙarshe mana akwai dama don na har a sabon lokacin amma ta ƙaice wannan sallar su ta yi me yasa zai ce wa'incan ba sallar sallar suka shawara gauda ba haka bane ba wannan kamar sun sun ba a dima sallar su ta gyaru ba wani sallar kan masu sake sallah kurum su kyale shi kurum rudu ne da ce ba sallah da wata hujja da ce ba sallah akwai da cikin sarar abu da shi ciko ta mayi kana cikowa wasu wasu kawo raka ta biyu su gama ta mai gama nafila ba magana sallah ta ɓaci sallah ba ta ɓaci ba suke magana. sai magana wanda ya mutu a aka shi a fale an wanka ce fale ina garshi a ce wurin zama na samari ne yakan yi ana shaye-shaye yakan yi ba shaye-shaye shi dai kisa-kisa ne kun mutuwa mutuwa ce illa shi duk wanda ya kashe mutum iya da yauni na kisa wuke ma Allah zai kama shi ai kudin giya ba ta kashe ba ko da giya ce sha ko ba ta kashe ba kai to kenan magana kisa iya nan shi kuma da aka kashe ne ya dace da halin da aka kashe shi in an kashe shi a cikin maye ko kiyama zai tashi a cikin ya cikin yan giya yan maye an kashe ba cikin maye yake ba ba wani abu kamar zai tashi da kudin halin shi a takaice da kurin ba wani bambancin kisa kisa ne kurin ko a wajen fale ko akan titi kisa kisa ne kurin eh sai mai magana ta tasbihi wasu na tasbihi سبحان ربي الأعلى كسبحان ربي العظيم كدي بابي بحمده هكا سبحان ربي الأعلى كدي وبي وانا بابي بحمده a cikin sujada da wani magana asali akwai magana me ka magana masu bin diddigin malamai na sunna masu bayanin kan inganci rashin inganci za su ji malami ya magana akan rashin ingancin obi hamdihi kuma wannan wani abu ne na bincike na malamai gaskiyar magana kamar da albani rahimahullah cikin siffar sallah ya tabbatar da wannan karin wabi hamdi ya yi magana akan isnadin lalle a cikin suna abi dawud wanda mai takhariji to amma karshe lamari dai yan wannan ruwaya sai an girba siffar sallah saka ya kawo kana iya subhana rabbiyal a'la kadai kana iya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim kadai subhana rabbiyal azim ko ne ya tabbata gaskiyar magana eh masaya wacce magana sun yi magana malami wacce magana shi yasa za su ce ba a yin da wancan dalili ne amma a takaice gaskiya magana ya tabbata karin wa bihamdi na haka dai kenan ko ne kai ba matsala ko kai subhana nabiyal a'la kadai ko subhana nabiyal a'la wa bihamdi ko subhana nabiyal azim kadai ko kara subhana nabiyal azim wa bihamdi ba wani matsala dan ka ko ne assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Ya kamala.
na'am Kamar kira Allah ce akan zakka to
kamar mutum kamar irin wannan abinci na damuna da aka waki hakan nan da ake ci eh farkon zauwar shi mutane ana kira ana ci ana dafawa to kuma a ƙarshe ya ne za a yi da zakkar shi wanda aka
to wa alaikum salam assalamu alaikum
Baraka salam malam muna na alhamdulillah
ake muke game da sallah ta isha to
kamar ka isko liman ka samu raka'a guda kuma sun kare sallah eh
to wannan guda uku fatiha da sura a bayyana za a yi duka ko kuma ji za ka wa ko kuma ɗaya zawa shi ne muke son karin bayani to sai kama radio to eh, sai akwai malam mai zakara malam mai zakara gaskiyar magana abinda ka hudi ƙaddara ma a ce yunwa ce ai ba dangan bane ba Allah bai kama da akan kuskure kuma yakan yi shi dama ci bai lahiya in ba wani abu da zaman zaka zaka zaka dama kanka kan abun kanin wani abu ne kai ba da gangan ba kuma yakan yi ma ba ma dan da biya a ce wuni guda kwana ɗaya a ce mutum wata kashe shi iya da wahala iya da wahala tsarin zakara iya da wahala to kuma kadara ma yunwa ce dai kai akan kuskure ne ba dangan bane ba kwanan kaka dama kan kurin kuma ka samu damuwa kan wani abu sai magana ta masu zakka ta kayan gona akan je a karyo tum a ciro gajanga wake na dahuwa wannan sai magana mai kari abin da ake wannan bukata a doka bai cikin lissafin zakka ko da lokacin zakka yayi bai cikin zakka tumu da wani dan gajanga dan wake da ake daukowa kayan ayi girbi assalamu alaikum na'am ha ba a ji ba a ji wa
Hello, salamu alaikum.
wa alaikum salam
Tambaya daga mamman Yusuf Gwanci.
to bismillah su A kakar da na sada da fajar kamar wanda suke kowa liman yana cikin sallar asuba ko kuma ya sallar cikin daga wasu sun tashi a gurin suka kada da fajar kakani wanda ni abin da na karanta ba a yi bayan sallar asuba ya kada rana ta hudu kakani karin bayani.
To, shi wannan iya tambaya na wai masu yin raka'at al-fajr bayan an ƙare sallah shi abin da ya karanta ba a yi shi ne ke tambaya. A takaice dai kenan maganar zaka na ga ma dan uwa dai abin da aka ci na ga jangal dan tun wannan bai cikin da san zaka sai abin da aka girbe ko aka tsige na kayan gona in ya kai wannan misabi na zaka muna maganar kayan gona nisabi na zakka sai in ya kai nisabi zakka take kama sabanin da muke al'ada a ce mutum matiya ɗaya ya raba gida goma duk ka ba da hannu ko da hannu kaɗan ne kai wannan ba gaskiya ba ne ba duk da cewa mahiyar malaman da ake ba kin su suke sa mutane dole sun bada babu wani abu zakka annabi ya kayyade ta kai wusuki biyar shi wusuki biyar shi da muke bada misali a yanzu tiya wasu ta tiya ɗari uku amma bai kai ta ɗari uku ba shi dai akalla a samu tiya ɗari biyu da arba'in ta kai ta kai sa'i ɗari uku eh in sun kai nan ne zakka take kamawa kuma na ma sha baku misali kayi hatsi tiya ɗari biyu wake tiya ɗari biyu dawa tiya ɗari biyu kawo daurin tiya ɗari shida gidan ko gujiya tiya ɗari biyu ɗari takwas ko da zakka ba ta kama gaba saboda ba a gama wake da dawa hatsi da shinkawa ba hatsi da dawa kowanne zaman kanshi yake kowanne a karan kanshi hatsi sai ya kai tiya ɗari biyu da ɗan zakka ta kama haka dawa haka gujiya kowanne ba a gama wanda wannan ina za ka tiya ɗari ko ɗari dubu kai wanda ba iri ba zakka da kawai ne mutum ya ci ba a ce bai sadaka kawai da kawai kai sadaka amma zakka ba ta kamawa sai kowane a karan kanshi ya kai nisabin zakka shin tiya 240 misali shin sai da yau assalamu alaikum assalamu alaikum yi magana
tsada ba ka ji ha yanda a takaice mutane balle mutanen karkara ko duka dai manoma dai su sani yanzu an Allah ya kare an aka kare kai aka kawo karshen aikin gona za ka auna ko da baka sisike ba ko da dame dame kai inda ka ga wannan noma naka ka tabbatar da ya tiya ɗari biyu da abin abin da ya sama shikenan ka ware dame duk dame dame goma ka ware guda duk dame goma ka ware guda shikenan ka huta amma idan bai kai ba to ba buƙatar ka sai da kun da kai sarka da kun ka yaso assalamu alaikum na'am wa alaikum salam na'am na'am magani nami nami akum to eh cikin mi shi ke eh ruwa ta kace kan mu cire a takaice in ana so ne shiga cikin hancin ki kin ce akum ne kina a hili abu ne scientific kamar ana ganowa abu ne iya tasiri a cikin hancin yana ba ta lahi na shiga bargo dan yin rihi haƙin shiga da kyau ne ba ta lahi na wannan ni ba a cikin ba su kulle dan dai an ce a tarara tara wannan kin domin abu ne a zahiri abu ne ake na magani gurin ku shi su kulle ba shiga bargo dan haƙin ta tare da kai shi kawai na ha ha ni ba ne wani gama ba kawai dai wanda ya gama in dai gama yawa abin iya tasiri a cikin jikinki duka magani in dai zai tasiri ne kai tsaye ba a ci haramu ne sai dai an kunsu kulle kurin ba musamman ya hukumci kan abin da aka baki assalamu alaikum na'am ala na'am bismillah ta bismillah eh aiki na mishi don kwangila eh Allah ba shi kwangila eh to wani bi sai mun cika karatu sannan ake ba shi kudin shi idan sai aiki ya yi kyau don muna tambaya ne zai halittar rubuta wani abu ya baka Kai- kai baka ce ko jama'a shi ne ya niyya ya baka baka tambaye shi ba kai mai matsayinka
Eh?
a ma'aikatar
matsayi ko ka kai aikin saman ayyukan kana ka cika duk aikin shi ya yi kyau sai ka cika cika kudin shi da akai can masu biyan shi
na gane shi a takaice shi kenan na gane a takaice maganar ka shi a takaice a ma'aikata aikin ga aiki kaza ne kawa mutum wannan aiki kuda na kuɗi ne abinda kai aka ɗora kai ka biya bukata ka kawo abin ko biyan shi ba kuran akan wannan in dai wannan ne eh assalamu alaikum Kuma akwai mutum kuma mai karfara.
la ilaha Barkan da lafiya.
alhamdulillah kamar yanzu wanda ba su mutu ba kai kuma yanzu suna iya mutu dama kamar hutu kai to na gane shi kamar radio eh saboda ka tsarku da hanyoyin wa da ake wasu ba su mutu ba kai kuma yanzu sun iya mutu dama to fudda kamar radio insha Allah mm ta muna shirarren eh da zan sabuwa ne Alhamdulillah. A takaice sai mu maganar mutum ya samu raka'a ɗaya ta sallar isha ya zai ciko. Wannan tambayar kullum ana yin ganin mutane kullum su buƙai ne shi masalar ce yan uwa abu ne mai saɓani a tsakanin mazahib kan cikowa za ka yi ko ramowa za ka yi. Na ga muku abin da yake shahara a nan fikin malikiya idan mutum shi ciko ta suke a ramu. Misali ka samu raka'a ɗaya sallar isha ya su ce a kawo fatiha da sura a bayyane a zamana a yi tahiya ya a tashi kuma a kawo fatiha da sura a bayyane ba a zaman tahiya ya a tashi ya kawo ta ƙarshe da fatiha kar ya boye wannan biyun za a kasa fatiha da sura a bayyane wannan shi ne abin da ke wani wata malikiya amma mazhabar jamhur kuma na ce a cikin wancan bangaren har da umar bin khattab da dan shi abdullahi bin umar su abin suka ce cikowa za a yi ya kenan cikowa kullum kowace sallah ka kaddara abin da ka samu a sallah shine farkon sallah ka wasu sallah zaka ga abin da sakin ganawa in ka dauki abin da ka samu shine farkon sallar ka raka dai ka samu sallar isha me yake raka bi ta isha fatiha da sura bai ko ayatiyya ko a tashi me yake raka bi ta karshe fatiha kadai misali ka samu magarba raka daya me yake raka bi ta magarba fatiha da sura a bayyana ko ayatiyya me yake ta karshe fatiha kadai duka sallah haka zaka manta wannan shine magana ta jamhurin magabata zan ce a cikin hadisi sabba da Umar bin Hadab da Abdullah bin Umar assalamu alaikum la alhamdulillah alhamdulillah ana san adadin eh
wai kamar masu irin mutum wanda yake wuta kamar haka da kaka yana tafiyar neman kamar hatsi haka in ya samu hatsi wai misali a cikin wani ana mutane da kako ba wuta to kai dan bara kai kai dan bara dan maula na kai magana zakka zakka ta ta mai hudda ce kai kai da kaje bara eh dai in a ce ka je ka ka kashe kudin ne, ka kashe kudin ko da kwatan kwatan da ka samu mai bara ai ba magana a wannan wanda ya girba ne zai bara wanda ya baka shine zai zai sadaka kai an baka ne kun babu zakka kan he dai inda kudi ne zaka ce in shiga ta kawo zakka wannan babu zakka babu zakka a a wannan kayan bara a wannan kayan hatsin da aka baka sadaka Hmm. Assalamu alaikum. wa alaikum salam na muna lafiya la alam wani yanzu mutum kamar mafaɗi ya samu burka biyu ko uku haka ya sami kamar ka biyu ko uku haka ban gane ba marika Kam- kamar a sallah kamar wudiri zai taso mu fayi kafara zai tashi ko kuma ne ya zai haka
to na gane.
masaji kamar masaji kamar mutum ya samu ka- la- raka raka ɗaya shi mai na gane sallama na gane ka shikenan jika na gane ka Ah,
Ah, sai mai magana akan eh, raka'atul fajar yakan ga wasu mutane sai bayan an ƙare sallah yesu ta shiku ita shi a wajen shi ba eh wasu malamai suna kawo lalata na malaman fiƙi malkiya suna kawo bayan sallah ta asuba ba a ramo raka'atul fajar to amma gaskiya ya tabbata a sunan hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma sahabbai ko wani sahabi yin misali annabi ya shigo masallaci eh, bayan ƙare sallah ai sallah an ƙare sai ga wani iya sallah asali haka ne ba a sallar nafila bayan sallah asuba to amma wannan dalili ce sai da ya ƙare ya ce ban Allah sallah mutu ce kai ya ce ya rasulullah da na zo kuna sallah da yake annabi ya hana ana sallah farilla ka tada kama ko kai nafila kai kai kai nafila ya ce na zo kuna sallar asuba ban yi barka ta fita a gida su ne yanzu bayan sallah nake yi. annabi ya tabbatar mishi da abu wannan shine hujjar cewa annabi ya ta suna suna ta qaririya annabi kai ya tabbatar ma wannan sahabi yin rakatar fajar a bayan sallah asuba nafila ce haka mara dalili ba a yi bayan sallah asuba amma masu suna da hujja gaskiyar magana eh mm. assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Malam muna tafiya ne a kamar kayan gona masu sai da sai da eh
kamar kana da kanti na kaka ya haka in aka kawo maka kamar a kowa sai ka ba da shinkafa ko maka eh
to sai suka taru sai ka aje su wata ne biyu haka sai suka dan kara kuɗi kenan kamar ka amshe su a ɗari kuma suka je ɗari da hamsin haka kamar kwano eh
to shi ne in ka fito shi ka saida shi kana kana saida musu ya ne hukuncin shi to shi to shikenan ta kamar radio ai
To, wannan shi a takaice kenan da tabbatar da hujja suke yi suna iya amma abin da ake nema in ka zo masallaci ana sallar asuba ba ka yi barka ta fajar kaka ce ka je kuma gefe daga gaba buga ka zo a ka bi liman sak a yi sallah ta asuba a ƙari in haka sallama amma annabi ya hana dasa nafila kai tsaye bayan falla ya ka sake wuri ya ka gusa ka yi dama ko hagun ko gaba ko baya ya ka sallar ka tarka ta fajar wani cewa ka ba imaka ce annabi ya ba annabi ba dama a yi kuma sai ka kyale shi eh ana iya yi akan haka assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kenan dai a takaice akwai damar yi sai mai magana ta fidda kai iya magana daidai azumi akwai matsala ta rayuwa rashin abin hannu ba su hudda ba zakatul fitr a yanzu bayan noma za a hudda a'a yan wannan bayanin mun sha yin shi matsala wanda ake ba zakar fitar mahiya malaman malamai ne na can su suka sa mutane su yi sun huda amma gaskiyar magana zakatul fitr a ranar sallah mutane kala biyu ne akwai wanda Allah ya dora masu hudda kuma akwai maciya wasu za su ci duk wanda sallah ta zo ran sallah a ran sallah bai mallaki abin da zai ci ba bai huce ba ko abin da zai huce abincin iyalan shi a ran nan aka wa garin sallah baka da abin da wuce abinka da abincin ka na wuni to Allah bai dora maka ita ba Allah bai dora maka zakatul fitr ba ko ka samu a ranar daga baya ba dora maka hudda ta ba ba ta hauka ba sam yanzu misali zakar kuɗi yanzu bani kuɗi shekara ta wajen na bani kuɗi bani hudu zakka ko yanzu yanzu samu miliyan goma ya ce duk shekarun bayan na hudda su haka ne fa domin zubin takardar zakatul fitr yanzu kenan da ni talaka ne na samu kuɗi yanzu na samu miliyan goma ya ce to shekara ta 20 da ba- da balaga zai shi hudu zakka shekara 20 ya yiwu ka tabbata ko to wannan ma haka ne duk me ce maka hudu zakatul fitr bayan maka hali shirme ne ba gaskiya bane ba ya da abin Allah bai dora maka ba kurin duk wanda sallah ta zo ba shi da abinci na wuce iyalai bai shi abincin zakatul fitr amma an akwai ne ya ki huddawa saboda tattali ko na abu daban to tana nan akan shi sai hudda yanzu amma mutaka a sallar tabbas baka da abincin da wuce iyalanka to ko ka samu a yanzu baka huddata bata hauka ba bale ka huddata gaskiya magana wannan shine kuwar magana sai mai magana ka zo masal raka ta daya kace ko ta uku wannan suna ka ra'ayin wai kai kabara tsiba ce ga zauna kullun dan wa sunna tashi ake da kabara su mu sani ba cewa ma ba magana ba bin liman akwai sallah sun sani magana ba ma magana ba kabara ma zama magana ba akwai da za magana ba zama hudu ba zama biyu da magana ba dalilin bin liman sai kai ma ma kai ga mata zama hudu kuma tabbata ana magana ba zama hudu kaga ran zama biyu da go ya zaka magana ba zama hudu misali yanzu ka zo liman iya magana ba raka'a ta biyu iya raka'a ta biyu ka zo ta sayo daga rukui ya ka bi shi ka bi shi daga ko kaga yanzu an kaje yesu yesu jira ɗaya biyu zaman shi da biyu ne ta hiya zai kaka ta hiya kan zama karka ko ɗaya sai ya tashi ya karaka ta uku ba zaman ta hiya zai ba raka ta hiya ta hiya da barka ta hiya biyu gare ka raka ɗaya gare ka in ka tashi raka in za ka karaka ta biyu dole ka zamana ta hiya uku kai ka ta hudu ta uku kuma ka ta hiya ka kawo magana ba zama hudu ba magana kabara ka ba ka kabara ɗaya ka ba kan kawada wannan dalilin bin liman ka'ida sunna tashi ake da kabara kurum wanda dalilin bin liman ne ya ka zamana wanda ban zama ba ka ji magana kurum ba matsala ko da sai mai magana ta mai kanti ya sai an kame shinkawa ko an kame hatsi ya aji danwa abinda ake aka ce laihi akan ajiye kaya ka ajiye ana bukata kudi huddawa sai an sha wahala ko kuwa ku sai saman kasuwa babu sai a hannunku ku mai ƙari shine amma misali yanzu kowa san da kaka abu ya baje baje an kaudo maka so ka saya da arha kuma a kashi saman kasuwa ba ba ma bukatar shi da yawa ya ka ajiye kwana biyu in ya daga ka samu riba ka saida kuma zama layi tunda wannan kowa ba abin da yana su ci riba ya ka doma a lokacin ka kawo da ma in dai irin wannan ne ka ajiye kwana biyu in ya daga ka saida kowa sai ba lahi ba na sai wallahi ala wannan shine kullum magana dan wa kullum abin da musulunci bai yarda da shi ba cutar da al'umma da abin zai ka an boye ma al'umma wani abu na bukatar su ana shan wahala ka ki huddawa wannan matsala ce amma ka je ne yanzu ya baje waje saman kasuwa kaka ce gashi nan ko ina ka saya in ya fara daraja ya an ko an gwami ka hudu ka saida bai zama matsala gaskiya magana kun balle magana ma ana magana ka sai na saman na saman na cikin gari amma an ce wanda ya je kawo kashi daga wata kasa ko wani daban wannan shi ya da haƙi aje kan shi tunda ba na ku bane ba wanda wanda yake kawo waye ba na nan bane ba ya je kawo shi wanda bane bai matsayin wanda ya sai abinci iyalai na gari amma yan wa takaice musulunci ya hana ya halatta riba amma kuma ya hana cutarwa muna fata kenan za a gano da abin da ake hudi kullum na karewa al'umma cutarwa duk abin da yake cutarwa kumci ana so a kare ma al'umma amma muna magana dai masu bangaren kullum magana kira ganin lambar da ake badawa kenan ta wace ko da mutum bai samu ba shiga a yanzu daga baya yana iya kira sai ma'ana mai ake cewa in ya kira ko da mun ga radio ai zuwa dare dai ba matsala bace ba amma a yanzu ake cewa lokaci ya kare na kira a radio amma matuƙa ba ko an kare radiyon akwai dama ai zuwa dai dare ba ka hanyar nisa dai akwai akwai tambaya nan yawwa shi kenan na'am assalamu alaikum na kwana kuma na alaikum salam an tashi lafiya lafiya alhamdulillah
to yanzu kamar shi miji in bai da kamar wanda zai wuce al'umma ce mace ce akwai annabi cikin wuta ko ki tuda ba ce ta haƙi ko ki wuce ta haƙi da nan miji ki kuma a bar yara muna barin addu'a to assalamu alaikum na'am alhamdulillah
ya Allah malam ya so ne a yi ya hankali akan uwan saboda wallahi
ha
da ina so ne a ja ma uwaye uwaye mu a hankali akan wanga wani abu da ko ta yanya malam wata bayan ta shiga gidi bana ji wa
da ina so a ja ma uwaye mu a hankali akan wani abu ne da ya faru eh yarinya sai zan wuce haka sai na ga yarinya ta shiga raina to ko magana ban yi mata ba sai na kwata sai ta shiga gidan su sai ya ta shigo sai na bi ta sai na gaida uwayenta sai na ce musu wannan yarinya nake so kuma ina son aure ta kam gaji mu eh ya kai ma dan uwa haka ake bin kai ma haka dan uwa haka ake bin haka kai ma nan kaman kayan wasa kun dan dai kai kana soyayya gurin soyayya ka je kai wa gurin haka dan dan zuba dariya ba kai ba haka ake kai wa gurin kasi uwa ta ta haka da gurin akwai hanyoyi da ake bi cikin ladabi da sauran gaskiya ka saba kai da ladabin da ake na zamantakewa ko mi kana aiki da rayuwa da ya ki rayuwa duk saboda dariya ba ga ga mai soyayya da dai amma dariya mai soyayya ma assalamu alaikum na'am la la to a muna ina radio ne ina radio amma
a yanzu eh ina cikin radio a takaice mai tambaya tana sallah ta zo ita tana da halin huddawa nata mijinta bai halin hudda tana hudda nata ta bar shi da diyan eh inda kike kiran hali yake hudda cin da bai hali tabbas kai ke hudda nake shi kuma nashi kenan da Allah bai hali Allah bai dora mishi ba shikenan kina kiran hali Allah ya dora miki take hudda shine magana ba lahi bane ba shi kuma na yaro mai soyayya na magana ya biya kawai ga yarinya bi ta kawai ya san da dame amma ana bin na ɗaya ka ganin iya bukata ka nemi waliyinta ka isa mai kuma sai abu kuma iya bukata ladabi a san kai mai ladabi mai tarbiyya na a cikin haka kawai ba haka kawai gabiyo kuma kawai kan gabiyo kamar bunsuru da da akuya kawai gabiyo gidansu ka zaga ce kuma wannan gaskiya tsarin naka yaro bai gaskiya ka ba abin cikin tsari dole sai zai maka dariya ta ba haka ba yake dan wani ga lokaci ya ta yi Allah ya sa a dace ne amma dan wawo goma ganka haka za mu dare kaka haka nan gaji an ganta ka kiyaye ka gidan nasu sai ka kewayo ga baya a nemi uwanta a nemi waliyanta a ga ya za a yi kuma a ji a bayanin kai ma wane ne eh Allah taimaka Allah kare mana imanin mu kuma Allah kare mana mutunci Allah ya sa lokacin mun samu cika da imani dan uwa muna fatar Allah ba mu ladan daidai kuma kula kula Allah gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته